Thank you. yace rubayya bint khawf ce rubayya a wannan ko ko sai ce ko ba sai ce ita wannan mata ta yi ilimi ta je ta kanya a wurin waje shi ne kasar saniya ta ce a rikici ubai yake kawo ta kanya a wurin waje ya ce matashiya sai iyayenta ko yin umarta sai suka yi sai ma an rama kamar yadda kariya a kuma wasu sai a kariya a wurin jama'ar goya shi ma ya ce a kan فقالوا إليها العفو أعوذ ita wanda ta kai ga abuwa sai ta nemi wato kunci mutane ta suke da kuma abuwa a yayin da su yara a yi al'abuwa da rubariya a yi rubariya abuwa wa abuwa sai suka yi suka ce su ba za su karbi iya ba kuma su ba za su karbi ba kullum kuma da ake so sai a rarraba wanda ita diyawa ana karbanta ne idan an yi abubuwar da za a rama sai a ce a wata diya kamar kuma ba zai shi yanzu a ƙa'idar shari'a idan wani ya zo da ganganci ya buge ka da babu ya gani a wasa yana abubuwan za da ganganci ko rashin kula a babu ya gani a wasa ya haya ta abubuwan za da rana za ba idan ka ana shirya to sai a ce sai an rama shi ma sai an karye da wasa su buga su yi su yi su yi su yi su yi kaɗe hakki da kuma ba shi imani da daidai cewa za ya saka kai ga wani ina ba da ba to idan ka yi abubuwan ne to sai a biya diyar ɗawa ai ana biya diyar ɗawa ana biya diyar ɗawa ana biya diyar ɗawa sace ne mutum bayan diyar tuɗe da wani da wani awaya dama kogarwa ko dai a yi isasi yadda aka karya wa da ko aka karya wa da ko aka karya wa da karantanci ko aka balle wa da kudi ko aka yi wa kai ma a yi wa wani yi wa da yake karfa abu na biyu ko kuma a yi abuwa a ce an yafi amma a yi yafi ya abu da kuma ce ita kan tafiyar amurka a ce kamar kaya da nuna kaga ita nuna da mutum-mutum a wanda ake da wata mace da ya da ya duk wanda ya karya wa kawai tambayar kamar zai mata wani da wace da ya ta kawo da ne ma ta sa ya kai wani mai kuri a zaura ta ya kawo da ji bayan daga nan kare da ya sa an yi shiru an taba mutane suna da sun ci dole na wani wanda da ya wani zai buge mutum wallahi sai an mishi da ruwa a tsarki ya yi zai ruwa a tsarki a lafiya ya yi wanda Allah ya tsare shi a rana lokacin da ake shari'a duk wanda ya balla wani abu ne shi masa sai ya zama in ba haka ba to sai an biya da gane wani abu shi haƙƙi in an ce haƙƙi to kayan mutum ne damar mutum haka kullum wani yanzu da mashin da gangaci kullum sai zai buga da wuta da zama da ita idan ka tsaya a wani ce wallahi sai ka ne ba ka saba wa wasu abubuwa wasu ne idan mai ɗan ake ganin ki kana cikin duhu da tsoron Allah an hannu an ba shi haƙuri an ba shi haƙuri an ba shi haƙuri an ba shi haƙuri shi wannan wanda ya yi wannan abu ana ba da kuma kare shi gobe zai je sake wanda a sa ya biya ya ji zafin biyan kuɗin nan a riƙe mashi ko a riƙe mota sun bai da kuɗi sai ya biya wallahi gobe zai tuƙi da kyau yanzu irin abubuwan da ake musamman ya rage da sauran sai mutum ya zo ya buga wa kuɗi da kuɗi da kuma rufa shi sai ya ba Allah dole da bai zafi da abu ya buga ba ka buga kuma in kai magana ya tura maka shi saboda dama kamar za ka iya tafiya kana tsaya a kuma sun shige ya su ke to in akwai shari'a ko tafiya shi ne wani ya kai masa suka yi masa wani abu da motar sama sha Allah yana lalata wallahi ya zama kawai ji a cikin zamu ga koya ya talma masa iiii tun daga farkon motar nan har zuwa ƙarshe motar miliyoyi ya karce ta gaba ki ɗaya yadda ka san buga a ƙasa ya duba ya gani ya kasa ya masa kusa wala mala ya tsaya yana kokarin ya sa ya sa ya kawai sai ga sun yi gayya ranar bayan da hakuri ba waye bai san kawai yi ba sai ce ya kan tilasta za a yi yin hakuri tilasta za a yi hakuri kar su kama ya to karka ya karka ya ya ce to shi ke ya rike yaro shi ma ya rike shi a kawo da kawo ya ga za su yi ya za su bata masu lokaci sai samu wani itace ya samu gilashin adini su kuma ya rafke shi ya sauke shi kuma ya ta duka da sauke sannan sannan ya kawo wutar sannan ya kare da ba ka san me suke sai suka bi shi da gudu suna barawa wuta barawa wuta jama'a na barawa wuta kuma da wallahi nan yanzu nake ga da wala yana zuwa aka tsaye shi a wani ko sai a koyi kwallo tarci ko ne ko ka da wani ciwo ko wani kuri a wani wala da za a wuce shi sai ce jama'a ko ya da wani kusa da shi sai ba wa rawa tare suka yi suka yi su biya ne da fasa gidan da su da kare da asara shi ne suka yi wani can wani ba wa rawa ni wani wani ne a da su da suna cewa ƙwararwa ƙwararwa shi kuma duk sun su sun bace da mutane sai aka mai nato wanda yake cewa ƙwararwa ko ba sa ai akwai marasa mutunci ya sa za ka wasu gane ba za su ta rayuwa cikin lalaci ko kasu ta saboda ba wa ne ke cikin gari akwai kirki mai dattawa a mutane ke da kuma tarci har marasa mutunci to a nan wurin duk wanda ya yi maka da ayi in ka gaba za ka iya juyewa ba ka sa da iyaka ba ne kuma ina so in gyara mana wannan tunanin cewa wannan yau mutum da abin da ya ce ya ce ai bai da imani ai bai da tausayi ai ba musulmi kirki ba ya kaza da yanzu gashi nan zamanin da kan kai wannan zuwa a kai kan kare a wurin yarko su suka ce a yau annabi yana da annabi yana raye aka kawo ƙarar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su suna so wanda kai abuwa su ba da kuɗi masu wanda aka yi musu ne farko suka ce ya rasulullahi kuma sai an yi kisa ya ce ya rawa shi kuma anas sai ya ce yanzu ya rasulullah wannan matar rubaiyya ɗin da matsayin ta da darajar ta mummuna ce ba yanzu sai a karya hakurinta to gaskiya ba za a karya hakurinta sai annabi ya ce da anas ya anas kitabu lahi qisas ka sani ba alqur'ani ne yace idan an yi arama kuma sun ce ba su yafi ba sai a rama kuma Allah ya ce a rama kitabun lahi isa sako ne a nan kai ke gaya musu ba ko ku yi da'a wa littafin Allah ku a tursa ba ku ake aya da biyar da ce aya da biyar da ce amma ya kuma bi hakki hakkinsa kuma ka yi kodiya da suke tsaya da kaya ne shi ba zai buga baki ce ka yi shi saboda in ya faɗa wani umarni saboda Allah ya ce a yi in annabi ya ce kuma kai ka bari to kaga yanzu ko da hakkin ka ne kana son kuke na kaga ka bari saboda girman da ya san ka bari sai shi inda ra'ayi ka bari bare ba idan ko ka bari ba shi to haka duk abin da aka yi maka in na ganganci kurin ka sa a yanzu bari ku ji wani hadisi a gida da zama da na zainab ta turo wa annabi dan abinci haka irin mata ba ranar girkin da bai da ɗakin da ɗaya sai ta turo masa dan abinci yana da aisha za ka kishi da ɗauke kika sa kika buge wa wannan kasuwa wannan abashi da ke ɗauke da abinci ta zubar abashi yana faɗuwa sai ya fashe a gaba da ana sallallahu alaihi wa sallam ya ce to abinci ne ni a kawo ki a kawo sai kin biya kuma abincin ma ne da kika da ruwan da aka to sai kin biya ƙwarai ko za ki biya a kashi za ki biya abinci kasatun bi kasatin wa sarifin bi sarifin kamar yadda kika ne wannan kwanan za ki biya shi kuma a yadda ke zuwa da abincin da za ki kurin a gare shi kuma dole da aisha ta ne ta biya tarbiyyar da akwai abin da zan yi ganganci ne ga ko yaron kare ya je wani abu ta ne kuma abu ce ya biya wa gigi ta shi nan da wani sarki ba ba mutum yanzu yi farda a kai shi farda a kai shi kullum an yaga yanzu muna kashe mutane da ake kullum an yaga kuke mutane ma da shi ne ga ya zama gawa wanda ya kuke shi ma ga shi minti ɗaya biyu ya gawa da yake ya je ga yansa ɗaya a wani gaji an bari an bari an bari an bari ba a takurawa a iya ba a iya iya ba a kuma dama wannan shi ne rashin aiki da shari'ar musulunci gaba ɗaya idan kuma ba ku in kuma ba ku dawo ba gaskiya ba an yi ta kashe ku da an yi ta kashe ku da yanzu haka kurin fadar ganganci kana cikin gudu da mota billahi a cikin wani bai mutum wani yana da mota yana da hanya ko duba da ko sai da kuma mota ko sai da yawa kana inna lillahi wa inna ilaihi kana kokarin take a kokarin karka buga masa da kauce da kuma kaje kuma da rai da kashe kanka da kashe wanda ka ko me ba ku aka kura bai duba ba kada cikin tsakiyar rubutu sai da ya goyo wata mata ya rasa maka tafiya ka yi ƙoƙarin karke motar nan ba za ta rike kowa in ka tsaya in ka rike motar ka yi ƙoƙarin ta tabbata da kuma ko ka dake shi ka kashe shi ko kuma kai ka kashe kanka da wanda ke da shi malaman cewa suke sai a duba adadin layar da guda nan gani ko adadin layar da guda nan nawa suke cikin motar shi kuma wani idan ka kauce gaba ɗaya ka bi gaba da ka kashe za ka kashe kanka kashe mutum biyar a cikin shi kuma wannan shi kaɗai ne mai bawa sai ka haɗu da rawa wani ɓarɓar sai ka yi mutum akwai tunani a cikin shi ya kuma biya akwai tunani a cikin ka kauce ka faɗa rami gaba da wannan bari ka je ka mutu ka kashe waɗanda kaɗai ne a cikin wannan kubiyar shi wannan shi kaɗai ne idan ka ce ɗan kuma ka ce ka ce wani ka ce an suna wa Allah ya ce ta da kuma da kuma a san yadda za a yi ko a ƙa'ida batu ne ma za su ba sai a tsaya a ji samun kudin ciki a cikin kayan ruwa amma ka kashe mutum dole ka ce kayan ruwa a yi maganar abiya ba ba a yi da wahala ya sa ka ko ga wani mutum na alƙawari saboda ya kashe kuɗi ya kashe wallahi da ba kuma wallahi ka ba su shi da zai ci yanzu ka ga waya waya waya ka mutum yana gudu da mota ya har ka yi sa waya sun mota har ka yi sa yana kan wannan mota saboda ya san ya kashe ka ya kashe banza ba wani abin da za a to irin wannan da Allah ya taimake mu gwamnati ka rinka ɗabbaka shari'a ko da ake wani to da an rage wani cikin shirin da jirgin ya ga yawa a sanar da zarawa wallahi da za ka yawa ko yi kuskura yi kuskura yi kuskura yi wani kayan wallahi shawa ko ba ko ka bari shi wallahi da za ka yawa shawa sai kayi wani magani kuma sai an biya sai an kiyar da wani menene ba a ƙarfan ko ni da kudansa an nuna kudansa biyar da ake karfi da cikin sa yi ba ne Allah ya kira da ina kira da wasu abubuwa ta wani da wasu ne kare a ta za a yi kashe wala ya da ya ne ta za matuƙar da daga ce shekara yi ai ɗaya abu mai ce ake allah ne ko kuma layi daga ce shekara shekara biyar shekara ga su an nari ana gari kamar ne a amerika ne ne wala ce da yanzu ce ne ko wani yanzu ne allah ne kaga su ba ku hadisi ba aiki shi ba dokar kawai da kuma sai aka zaba to mu nan ba mu ana ba da kasar zuwa ina na wancan na wata kabila sun ce a wata kabila ba su iya yin sa sai wanda Allah ya ce ba ta ta komai an gane ita ma a ta balle a wani jami'i da ta balle a wani wannan bai wa Allah ya yi al'adiyya al'adiyya أنا أقول له سيدي كيلو يا رسول الله أرسل سيدي كيلو بيع يرجع وأنا أقول له بيع لا لا لا خير لا الذي أخذت ولا لا لا خير أخذت ولا تنسي تودي فوق الأسلام a gaba ka da ce yanzu wannan wannan ya kwanta wannan sai an ji an yi haƙura to wallahi za ka yi haƙura sai an yi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya anas saboda ya san anas yana cikin damuwa yana cikin fushi shi abin da ya dame shi ba a ɗan ya kai wa kuke wato tun kan mutanen da ya za a cikin awon biya ba ya kai da kuce sai a kare Tindas kecil berasa dunia orang Mubarak ya Cukup terus Ini aku berdani tujuh ni saja Kalau kalau kalau kacau awak anda ni tiga orang berkaya sekali Ini apa aku nak tanya Si Haushi ni di Mesa dan di Kajian dia Subah selepas ke dia Sisi-sisi kena yang aku boleh matsayin da ta waye da kuma tsayin da abin da ya kuma da ce shi wani a kare kuma sai a ce ce ya anas ya ci abu ba ya kusa ya anas ya ci abu Allah ya ce ya kusa ma'ana hukun kitabi la al-qisas hukuncin littafin Allah al-yawwa wallahi ba da aka kirza da aka kirza aka kirza kawai sun kuma ne sai suka suka ce to shi kenan sun yi abuwa ba da ya shi kenan shi kuwa da ce tun da wani abuwa a cikin kuɗi a ba ku biya ana su je kuma ko biya aka aka lissafa yaya kuɗin haƙorin da zai zama kaza aka biya sai a tafi cikin إن من عبادنا من لو أقسم على الله لأبره للي أتفي باي الله أقول ودي أمي وألا أرجوع مطينسا درجة ولي سكرة إن يرسي إنتي والله ولا أكبر هو بيسني وهو بيسني لا أبره ألا سيرى التوسل والتوسل ولا يبقى سيستمر daga cikin bayan Allah wa ko suke da alaka da Allah yanzu in yi hadari ya tafi haka kullum ba ba wai da da yake sai ce wallahi ba ya kawo insha Allah ba saboda matsayin sa da darajar da yadda Allah ya kusa sa Allah zai iya dauke mai yin ba za a yi ba kuma masa da zan zo ba sai ya ba ko wallahi a wallahi yanzu wannan ana sun ake yi ina fata tana amma ba su yaka ne su duka ka jarraba da ta ɗibar ka fara wa ba wanda ya san ba wanda ya san shi haka ne kuma ba wanda ya ce ce wannan ake kawai da bai ce a ce bayan Allah wato Allah ya san musu da cikin bayan sosai saboda ne sun bi shi sun so shi na wani shi lamar Allah wato yi mai magana shi lamar Allah ta bi ne tunan su ba ka bi ne ba ku ba balle su ji wuri wani wuri da Allah ya shi zai taɓa yi na wani mutum hajjiri ne yana sama Allah kuma Allah ya san sa na yana son sa a matsayinsa na bawansa amma soyayya ta kurbi ta kusa hadda za a yi mutum wannan a wannan sai kusa da Allah kuma duk wanda ya ga yana wata iya wata dole bincika rayuwarsa ya wa wani wata ne Allah in ka bayar da rayuwar da zai kuma shi annabi ya gina su ne akan dan a tsare jini a tsare jiran da kan adam a tsare mutunci da adam Allah ya ba ne ba wannan mutunci ne ba na ba ba suka suka kawo da kai ba su karbi niyya a wani suka ce sun amfa ila an da shi ko ila da shi me a rubuce wannan tsarin da mai shirar ba ya rubuce da musu da maganar niyya al'ashin shi ne ya rabuwa ya ce mana da da kike so eh ai ba wasu na eh eh shi abin cewa ka tare muka mutu na yi mamaki mutumin nan bai hudu da ba shi kadai ba masu nutsuwa sai dai makin shi wasu da cewa sifar sa wallahi kai za ka kyauta assalamu alaikum amma bai hudu akwai masu tabbasuki a cikin su su rike addini da gaske amma duk waɗanda sauran ɗan zamani da kawai duniya ne matsiyata ne kawai wallahi ne yana da mai wa'azi ba wato su kansu addinai da ya kullum ba an mace canza su kiristoci ba sa yin da daidai su yi yahudawa su ma ba sa yin da daidai su kansu mashirkai masu mutum ne su ma da ba su ba da ba a daidai sai ba a wajen haka musu kai ma da yawan ba a yi addini da daidai su laifin su ma da yahudawa da kiristoci allah ya faɗa cewa zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shafe wannan addini da yahudanci da kiristanci su haɗa da bin wannan littattafan su dawo su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce a su kuma annabi muhammadu ne ƙarya ne ba ne ba ne ba ne ba ƙarya ne da sai suka gaba amma asali ya yi bayanin nisa ya yi zamaninsa da littafinsa linjila wanda su suke tutiyar cewa shi ne da cewa sun lalata shi sun gurbata shi mu wani ƙwararren allah ne ya hana allah bai ba da dama za a iya sanya shi ba da an cece da shi ma ƙwararren sai wanda ya shiga su kai nasu amma wanda kowa ya karanta ya san cewa ba da musulunci ba haka sun ma yahudawa sun gurbata addini annabi musa ɗin sun canja shi don annabi musa mutanen sa ba musulmi ake ce musa al-islam dukkan su duk hatta mabiya annabi isa ai a matsayin musulmi ne me me musulmi wanda ya yi kauya da Allah ya ji Allah to amma ta canja su ce kirista ne suka ce su yahudawa suka caccanja annabi to a lokacin annabi isa yin addinin annabi isa wannan shi ne musulunci shi ne daidai a lokacin shi a lokacin annabi musa bin attaurarin da bin karantarwar annabi musa ne shi ne musulunci a wancan lokacin shi ne daidai to lokacin su ya wuce annabi musa shi ya fara zuwa kafin annabi isa da haka lokacin sai wuce da haka sai aka turo annabi ne annabi isa to shi ma lokacin annabi isa ya shirya a ɗauki shekaru masu ƙaura tsakanin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba shi da sai ce qur'ani din da qur'ani ne ko wahayi da rayi ya yi mana ya yi da ga dukkan littafin da suka gabace shi aka ce a bar kowane littafi a zo a nisa ko qur'ani to sai suka yaya suka zo kafirai sai suka ce su ba za su zo qur'ani kuma wannan muhammadin addinin da ya zo shi su su yi da shi su suna kan addinin su wancan to shi suka zama karfa to a kan bin wancan addini din sai kuma suka cancanta shi kirista suka cancanta kiristancin da duba yadda suke kirsimeti ake ba da hukumu ake kara shi ma bigina ne ma a cikin kiristancin sai sannan yahudawa su ma suka cancanta sai suka haɗu suka haɗa kai suka ce to wani su kuma su yanki musulmi wanda a tsakaninsu su yahudawa da kirista ba ba a tafiya yanzu su yahudawa a wajensu a nan isa da ya zagin su suke ciya suke ma ɗan da na yi wani yanzu a wajen ko yahudu yana da a cikin sulurcin su sulurce ba su amma da kuma zamanci irin da zamani yanzu bai yahudu ya yarda ya haɗa kai da kirista kirista ya yarda ya haɗa kai da yahudu shi ya yi amma wanda ya karatu ya karanta addinin ya karanta tarihi zai san cewa ba a da maciji a tsakanin su amma wai wani abu ne da a haɗu da abokin gaba da abokin gaba a haɗu a yayin wani to shi ne suka haɗe suka rukune a zahiri amma wallahi da kuke ga ba a haɗe suke ba ba a haɗe suke ba ba a haɗe kwata kwata ba a haɗe suke ba amma yanzu kirista da ya rubuta rubuta da cewa ɗan uwansa amma yanzu bai rubuta da ya rubuta kirista da ce ɗan uwansa yan uwantakan na fada da addini ina ba kuma bai to wanda shine abin da ya kamata ya kuma su gane musamman wani ke ta to ai su ma ai su da ta wasu don me za a zo a ce kafin ai su ma ta wani ai su a a a ai addinin su ya daina aiki tun daga shudewar a kan su lokacin su ya dawo annabi muhammadu shi ne allah ya ce ba ɗaya kowa ya dawo ya ke da shi kuma bai ta wani karatu wani shi ne allah ya dawo sai ya ce wani sama ya ce wani mata da wata da wata da ya mutum da shi kana da shi a sama ko wani shi a da shi ko daga nan sai zama wani ya dawo ya dawo wanda kuma ya dawo da yi ba kuma ya dawo mutum bai yi a shi ba ko a ce ya ba ya yi da yi kuma da yi yi wanda wanda kuma da yi allah shi ko ya wanda kuma da su yi ko da kuma shi ko ya ba allah su ha da kuma shi ko ya ya ya sai ko ya yi wasu zama ya yi ba su da su النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فلما نزل المدينه سالوا وعمل بالزياده فلما نزل الركاب كان الركاب فقال له قريش وكيف عاشوراء فقال من شاء صامه ومن شاء رسوله wannan babu yana magana da akan arziki kuma Allah ya magana a cikin gurbin da a yi da magana da hukumu da ya yi da yana wani da kuma da imani cewa a yi musu ya kawar da ta kawar da ta a yi da kuma a da wata fara da ya yi da wani ko kamar yadda aka kawar da ta kawar da suka da wasu abin da ake yi a sauki shi ne kusa a da hannun da ta kare wa Thank you. kamar yadda aka rubuta shi ga waɗanda wato a suka gabace kenan wani ya kuka wasu da suka gabata a sun an wadda ta wasu da shi ne wanda suke cewa sauran da sauran irin azuru irin da wata irin adadin kwanaki da kuke yi shi ma irin adadin kwanaki da kuke yi wato ciki an kwato cewa an taɓa farlanta wa ƙasa mutane da bisa aka farlanta musu yin alaƙi sai azumin sai ya kawo lokacin wato tsananin zafin da zafi sosai ko kuma tsananin sanyi mai cutarwa sai aka canza shi a aka mai shi wani lokaci to amma da aka canja saboda wannan tsananin zafin ranar aka mai shi wani sai suke kan fara wato suka tsara fara shi bayanin shi a riwaya an ce an taɓa a lokacin da ake isa an taɓa wajen tawa kirista su ma yi a don mutunci kamar mutunci a adadin da ne kamar yadda aka wajabta wa masu kwanci guda a nan isa ya zama da kwararwa su a lokacin su da aka wajabta masu azumi sai ya mata a lokacin su da ɗan zama sai suka gaba da su yi wasu da kawai suka yi tufaki suka canja lokacin da suka ce an ɗauke shi daga wata wata a bai da shi wata da su yi sai gobe da wata duk aka daidai a sani aka ɗauki a gare shi ko wata to amma tun da sun canja lokacin da Allah ya ce su to sai suka ce za su yi kafara za su ƙara guda ashirin ashirin ashirin sun gane ko aka ce za su ko za su ƙara za su ƙara ashirin sai su hada da wata ɗin limantu kafara ne da canja lokacin da aka ce a wannan Allah ya ce kuma la'allakum tattaquna daga cikin manufofin azumi shi ne irin sarautarwa duk wanda yake so ya samu ƙarin tsoron Allah da gaggawa a imaninsa to ya yawaita irin azumi na nafiya lokaci na lokaci malamai sun yi lissafi cewa wanda ya yi haɓaka tsoron haɓaka tsoron Allah to shi ne da ake Nah, mungkin sekarang baik. yana cikin mutane da subhanahu wa ta'ala da ya kasance shi asas asas asas da sarkin yana cikin mutane da sun musulunta amma bayan da Allah ya duniya sai ya da na tafi a cikin samun yawon yanki musulunta da ya da bayan da wa ashirar da kai sarkin yana da cikin su bayan tsara tsara da wani amma ya sake yawa musulunci a lokacin da yake ce sai da hauka wani sai sai da wata ne ne musulunci ai Allah ya sake shi kwarai da gaske to wannan mutumin ya ba wanda ya yarda ya musulunta baya da kuma ya yarda a lokacin da ya musulunta yana da alƙalƙasa ne to bayan ya gama ta gani ya fita to yanzu ya sake dawo zai zama tarihi ne ko kuma ko wani ya zama tarihi eh to shi ne kun manta ya za ku ji wanda ana yi illa man saba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilu lahum sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wanda wanda ya tuba idan mutum ya tuba ya yi imani ya yi aiki da kyau mutum ya yi barna ya yi garmaci ya yi shirka ya yi kaza ya yi kaza sai ya zo ya tuba ya yi imani kuma ya zo da aiki da kyau Allah ya ce wannan munanan aikin ma da ya aikata a baya za a canja masa su su zama jawab aiki na haka sahabi shi ko ya yarda da bai da aiki ya yarda da aiki da imani da aiki wani mutu a kawai ba shi wani ya yi imani da annabi kuma ya rayu da annabi kuma ya rabu da annabi kuma ya mutu a kan musulunci abin da malamai suka ce shi duk sahabi ne da ya rinda bayan sai ya sake dawowa to ya dawo da sahabi ta kansa haka haka da kuna da fada a cikin jama'a duka da sahabi يجي ولو ولو تخللت ردته على الاصح هدى يا يا دو يا يا دو اني يموت على الاسلام تؤيد حرم الايمان سيد ايمان الاسلام يا ابي شيء والاسلام وما يعيد الاسلام to wanda ya ce ije ne ka kuma ya sake dawo a ce ya dawo da ya dawo da sahabi shi yasa da mata da ya kawo labarin da shi ne suka babata da Allah ya masu a shi aka sunyar wannan asha ibn kaisar kinji shi ne ya shiga wajen Allah ya masu sai ya tarar da shi yana cin abinci a ranar goma ga wata na al'amma wanda ya kamata wanda rana ta kuma ranar ashirin shi sai shi asas sai ya ce wa layin masu ya ce kai yau ba ranar ashima ne ba yau ba ranar ashima ne a limanin mafusun da gabamani ibu ya zai ablayin mafusun da ya ga ashas ya zo sai ce ya abu muhammad abu muhammad a kunyar shi ashas din ne ya abu muhammad ne su suna kiran sunan su da abu muhammad yace udu ila al-bada matso da wuce abinci sai shi aka sace wa laysa yawm ashura ya imam Abdullahi bin Mas'ud ba san cewa yau ranar ashura ba ce sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kana yusamu qabla an yanzila Ramadan na da an sani da ana azumtar azumin ashura a matsayin dole لكن أسوأ فلما نزل رمضان تبع yayin da aka saukar da hukuncin ko wajibcin azuwa a tafila sai aka bar azuwar ashura a matsayin dole kawai ya zama suna kamar yadda ne da kaya na yi amma mai suna ce ya ce fatu bakun ya ce kai aka bakun ka ci abinci kai kamar lokaci ba za a bayan bakun yana insisting yana dajewa cewa kada ba a shi sai ci gaba da tafiya a kan ra'ayin cewa an zama na shi ba dole ne bayan kuma ga shi da zama da zama to a nan kuma ba ya kuma wasu magana sai ta ce ta fi ƙarfi sama da maganar aisha sai kuma ya kawo a cikin aisha ne yanzu rabu da zama ta ce kana yau ashira da su mu rashin firjiyar ranar ashira ƙurin shawa suna azunta wanda rana a wuce da biya wanda yana nuna mana kada mutane da ba sa sallama a wasu na shi ne da aka gaya ba a kiristoci ba suna yi daga ƙarfe biyar na rana za su ɗauki azumansu biyar na azuman su su haka mutane a cikin zama da saboda ka ci wata barkiya mutane zai zama ba wallahi wanda idan ka zama kirista da kai kiristance wallahi ba ka wani ibada ba a yi ne da kiristance suke da su kansa cikin su akwai ba da zama kusa da ya ce wallahi da kika azumin da kake yi wallahi ba ka ce eh ko ko ko ko wallahi da kike ya ba ku wato ƙwarai kuwa matsatsana mata in ka gansu ta masu sosai yana da ita da kyafi bayan da ita take jin ina da ita da rayan da an gani ko haka shi ma yake rike da shi yana yana bin su sosai ko mai da ko baya shan giya baya zina yana saki bayan da irin ta suna yi wai wai wai wai ya wai